أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتمنا وانا لتافينا داليا زامو دورا a irin wannan bugu namu na gida za mu tashi shafi na goma wanda yake cewa wai ma da anhu bi taubatin adranuhu hatta yauda ila safa'i kababudi wai ma da anhu a baya idan mun man ba mu manta ba baiti biyu baya wanda muka kwana yace wa ruhu shi rai kullifa an kallafa masa an yi zawwa da ya guzuri linnawa saboda tafiya mai nisa birran guzurin da zai yi na aikin kirki ne fa hahuwa sai gashi mutum ya bayyana gaira musawwadi bai yi guzuri ba wai ma da an ibuhu a za a sauke masa ibuhu nauyinsa idan yi wannan guzurin wai fakku an quyudahu kuma da wannan guzurin ne za a kunce masa dukkanin wani da baibayinsa amma famasha rasifa gaira muqayyadi rasifa muqayyadi famasha amma sai gashi mutum yayi tafiya rasifa irin tafiya muqayyadi ta wanda aka yi wa da baibayi mana ya ƙi yin guzuri kenan to har yanzu yana gaya maka idan mutum ya yi guzurin ya tsaya ya ba Allah wai maɗu anhu bi taubati wai maɗu sai a kawar anhu adranahu wai maɗu adranahu sai a kawar masa da dukkanin wani datti anhu da ke kansa bi taubatin ta hanyar tuba in ya tuba sai a kawar masa da dattin da ke kansa adran nau'i da waɗanda kamar datti ne na jam'i ne na datti in guda ɗin sai a ce daranu adran kuma jam'in su to dukkan wani datti na zunubai sai a kawar wa mutum idan ya tuba hatta ya uda har ya koma ila safa'i zuwa ga tsarki kama budi kamar yadda ya fara da ba asalin mutum ai ruhi ne shi kuma ruhi mai tsarki ne idan mutum ya kama tafarki na ibadu salatai da istighfari sai koma kamar yadda ya bari kamar yadda ya dawo duka dai har yanzu fa nan fa yana ta magana ne akan ilimi na tasawufu ilimi na sufanci wa yushalu min hudil huzuz ila al-ula bi ta'alluqin wa takalluqin wa tajarrudi wa yushalu sai a daga shi min wahadil huzuzi daga rami irin na shizuz irin na sha'awa ta rai ilal ula sai aka shi zuwa ga ɗaukaka idan mutum ya kama ɗaukaka ya kama ibadu ya shiga tafarki na sufaye suka ba shi istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah sai ya koma mai tsarkinsa kamar yadda ya fara wayu shala sai a ɗaga shi min wuhadil huzuzi daga ramuka irin na sha'awa da son zuciya. Ilal ula sai aka yi zuwa ga ɗaukaka, bi ta'allukin, amma fa wannan samun wannan tsarkin, bi ta'allukin ana yin su ne ta hanyar ta'alluki, shi ne ka je ka kama wani shehi ya kai ka inda kake so ka je, shi ne bi ta'allukin da kama shehi, ta'alluki da wani shehi, shi ne ta'alluki. Duk wani waliyin da ka ji wani a duniya sai dai kama wani shehi. in ka ɗauki sufi da abdulkadir jilani sai ka kamu kafin su taka waɗannan matakan shehunan su nawa ne hatta shi ne wannan littafin shi imamul yusi kaga shehinsa ibnu nasir ne shi kuma ibnu nasir wane ne shehinsa imamu shazali ne imamu shazali ne shi kuma imamu shazali ka san waye shehinsa imamu shazali shi ma yana da shehunnai akwai wata kissa ta imamu shazali tun lokacin yana yaro a wajen malamin sa suke karatu sai malamin sa ya fahimci cewa lalle imamu shazali Allah ya masa wata babbar baiwar da duniya za su amfana da shi musamman a bangaren ilimi na sufanci to malamin sai so ya gane baiwar ta sai malamin nasa ya jarraba shi jarrabawa shin da yayi suna da yawa sai ya ba su kaji ya ba wa kowa kaza a hannunsa ya ce kowa ya je inda babu wanda yake ganin sa ya yanka wannan kaza shi kenan wani ko minci goma bai yi ba in ya- in ya zagaya bayan danga sai ya yanka tasa wani da ya dan tafi jeji sai ya je ya yanko tasa ya kawo shi kuma imamu shazali sai da ya wuni da kajin nan a hannunsa yana kuka saboda duk inda ya je sai ya ga cewa Allah yana ganin sa duk inda ya je sai ya ga cewa Allah yana ganin sa a nan dai haka ya wuni yana kuka ya dai baka yanka kaza bai ce duk inda ya je shi ana ganin sa ko ina je Allah yana ganin sa to kaga jarrabawa da Allah wannan shi imamu shazar shehin sai masa tun daga nan ya gane cewa lalle lalle eh wannan baiwar da yake tunani haka ne to kaga shi imamu shazali shine shehin ibn nasir din nan shi kuma ibn nasir shine shehin imamu yusi wanda ya rubuta mana wannan daliyar muke karantawa in ka dauki su shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu kafin su taka wannan matakan shehunan su nawa ne kusan kowace dariƙa sun yi kai ta ishe mu mure ta ishe mu ishara mu ɗauki mujaddadi na wannan ƙasar tamu ta Hausa Shehu Usman bin Fodi Shehu Usman bin Fodi ga shehunnan sa nan daga cikin shehin sababbin shehin sa akwai Jibril dan Umar Jibril dan Umar shine shehin sa kuma dukkan kaban sai yana da Sidi Abdul Qadir Jilani idan muka ɗauki uwa maba da mama kundum sha kundum wanda daga shi sai dai wuce assalamu alaikum shine shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu gausul waqati mu kalli gausul waqati duk abin da ya faɗa sai ce wa man yuhibbuni wa man yarani sai ce ni fi jannatul kulli yace iz annani khalifatu tijani lokacin da shehu ibrahim ya zauna a zama daya ya rubuta mana littafin nan na tufatul adafal na ilmin tasrifi me yace cewa nazman wajizan kada a tafi yomi le kaunihi min bahar kaidul katmi yace ni ilimi na a koge shaut da nake diba saboda haka to duk wanda yake so ya zama wani a cikin Allah to sai ya kama wani wanda ya zama wani a cikin Allah da shi ma ya zama wani a cikin Allah amma in ka je ka haɗu da wani shaidani na zamani ya hana ka bin shehun nan to so yake ka kama shi shi din dan an samu wasu tsinannu a wannan zamani waye suke maka ka saki kowa ka kama annabi kalimata haƙƙin ne uridu bihal batil kalma ce ta gaskiya amma kuma mai faɗan ta ƙarya yake yi da an yi mobi a ce kowaye kalma ce ta gaskiya amma mai faɗanta wasu shekunne ne da Allah ya yi musu daraja yake so ya ci mutuncinsu in ka ce ka saki kowa ka kama annabi sai mu ce kalimata haƙƙin uridu bihal batil wannan sun riga ka kawarijawa sun riga ka kawarijawa fa wasu sayyidina ali suke cewa la hukuma illa lillah ba wani hukunci sai na Allah wa sayyidina ali fa ake cewa ba wani hukunci sai na Allah kaga kalmar da suka faɗa gaskiya ne amma me suke nufi so suke suke mutuncin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu saboda haka idan a wannan lokacin wanda yake maka ka saki kowa ka kama annabi kalmar da ya faɗa gaskiya ne amma me yake so wasu shehunnai ne yake so ya ci mutuncin su saboda wata jam'iyyarsa da ya ɗauko ta siyasa wanda idan ana girma wannan shehunan ana ba su girma da daraja ba za a shiga wannan siyasar ba ta addinin saboda haka eh saboda haka yake wannan din saboda na ɗan yi jawabai masu tsawo zan sake maimaita karatun wai ma ba anhu na da baitin farko ne wai ma ba anhu sai a kawar anhu gabarin mutum bisa batun ta hanyar tuba adranahu sai a kawar masa dukkanin wani datti da ke jikinsa hatta ya uda har ya koma ila safa'i zuwa ga tsarki kama budi kamar ya fara yadda ya fara wayu shala sai a ɗaga shi min wahadul huzuzi daga faɗawa ramuka na san zuciya ila ula a kai shi zuwa ga ɗaukaka amma fa bi ta'alluqin da yin ta'alluki da wani shehi sai ya zama muridin wani shehi wata kallukin da kuma ɗabi'antuwa da ɗabi'u masu kyau. Sau da haka, kar ka je ka, ka ce a ce an bushe yi, ka je ka haɗu da wanda zai ce maka sallah ma ba dole ba. A'a, wata kallukin da ɗabi'antuwa da ɗabi'u masu kyau. Sau da haka, in an bushe hunnan ma, an yi askaran ma to sai ka samu ɗabi'u masu kyau ka yafa. kar ka ga cewa dan kai istighfari kai salati kai la ilaha kai salatul fati zaka iya cinye kowa kudin sa ba inda zaka je ko zaka sha a lahira a duniya kan sai halara ta baka sai ta sai ta hukunta ka shi yasa duk wanda zai shiga cikin sufanci ya kama wasu abubuwa na wasa za ka ga ba sa rabuwa da talauci musamman dai a yanzu da ake samun wasu masu da'awar su yan hakika ne duk wanda ya sa kansa wannan shirgin na cewa da'awar shi dan hakika ne shi da arziki kan sun yi hannun riga sai dai gani a wajen wani saboda mi kana ibadu kana salati duk abubuwa na kana ibada kana cutar mutane kana abubuwa marasa kyau dole a hukunta ka ko da wannan sallar taka da wannan ibadun ta ta karbu wannan shashincin da kake so dole halrata maka hukunci shi yasa za ga in aka aka kwance kwance aka garkama musu talauci ba sa iya kwacewa mutum ya taurji amma za ka ga ba zai iya kwace a wannan talaucin ba aikin halara ce kawai ka tuba ka dawo cikin mutane ka zauna lafiya za ka ga ai ta dafa'i ai ta hayaki ana hayaki ana jiko ana wanka ana shan rubutu za ga mutum ba zai fita cikin wani ba saboda saboda hukunci ne halara take ma kai ka ce kai ɗanta ne kuma kana saba mata kaga ko babanka ne kake saba masa ko bai kore ka ba dai wasu abubuwa na kyautatawan zaka nema ka rasa saboda haka shi yasa masu da'awar hakika ƙaryar nan ake kakaba musu wani talaucin da in kaga mutum ya yi arziki sai dai ya daina wannan shirgin shi ne bi ta'allukin ta hanyar yin ratayuwa da wani shehi wata kallukin da ɗabi'antuwa da ɗabi'u masu kyau wata jarrudi da kuma tsiretuwa ga barin dukkanin wani Allah sai ya zama Allah kaɗai ka sa a gaba shi ka kama ya ce wa yi fassa mil milhama illazi kadishanahu bi ta'annusin wata washihin wata farudi wa yi fassa sai a rabe mutum abin da ake nufi da fassa rabewa idan aka tono ƙarshe a cikin ƙasa ai sai an wawwanke shi an cire taɓo da sauran tsatsa da abubuwa da ke cikin shi ne fassa wai fassa sai a rarrabe mutum mil hama illazi min ne daga wannan mil dinan min ne ku kula da kyau duk inda kaga mil kaza a cikin daliya to min aka shafe min alhama'i daga wannan taban allazi kad shanahu wanda ya fata shi ce wayu fasta sai a wanke mutum min alhama'i mil hama'i ma'ana min alhama'i daga wannan tabo allazi kad shanahu wanda ya gurbata shi ya fata shi bita annusin ta samun bita annusin ta hanyar samun cewa da Allah shine bita annusin ta hanyar ɗebe kewa da Allah zama da Allah da mutum zai samu ta hanyar zama da Allah jin daɗin zama da Allah wannan abin zai sa a goge masa wannan wata washishin da kuma rabuwa da dukkan wanda ba Allah ba ko da a cikin jama'a ga kana da wani a cikin jama'a to zama zuciyarka tana gurin Allah wata farrudi da kuma kaɗaituwa ka samu guri kai kaɗai ka zauna kai ibada ko kuma wata farrudin da kaɗaituwa duk al'amuranka na rayuwa Allah kaɗai ka rufa ba mutane kake nema da wannan abun ba shine bi ta'annusin ta hanyar ɗebe kewa da Allah jin daɗin zama tare da Allah wata washishin da kuma kewa ka rabu da duk wanda ba Allah ba wata farjin da kuma kaɗe ta Allah a zuka a zuciyarka wai maddu da ba'aho wai kwaljafnahu bai tazakkurin wa tafakkurin wa tafakkudi wai maddu da ba'ahu sannan wai maddu a ƙarfafa da ba'ahu da matsin mutum guda biyu sai a karfafa shi tsakanin shari'arsa da hakikarsa ko kuma tsakanin zahirinsa da baɗininsa zahirinsa ibadar da yake a zahiri baɗininsa soyayya da ɗanɗano da zauki da ke cikin zuciyarsa shine wayu madda sai a ƙarfafa da ba'ahu da matsansa guda biyu wayu kuhala jafnahu a kwallantar da idanunsa mana idanunsa ya dina barci bita zakuri ta hanyar tunani a cikin al'amuran Allah inna fi kalkin samawati wa raji waqti lafil layli wan nahir la ayatin la allazina yazkuruna Allah qiyama shine bita zakuri ta hanyar tunawa da Allah wa tafakkuri da kuma tunani a cikin lamuran Allah wa tafaqqudi da kuma bincika zuciya mutum ya rika bincikawa ya ga me yake mara kyau ya daina shine tafakkudi ba wai kai sai binciken laifukan mutane a kai kanka kai cikin wa kanka da kanka wal mar'u mashghufin bi atrafil ladhi min zatihi huwa an qaribin murtadi wal mar'u shi mutum mashghufun abun soyantarwa ne shine mashghufun kad shagafaha hubba wal mar'u shi mutum mashgufun abun soyantarwa ne yana so a zuciyarsa bi atrafi da ni'imomi allazi min zatihi wanda suke daga zatinsa huwa an qariban murtadi gashi kuma murtadi shi mutum fa mai halaka ne mai mutuwa ne an qaribin a kusa amma duk da haka ya fi son abubuwan da suke masu daɗi a zatinsa ya samu ruwan sanyi ya sha ya samu mota mai kyau ya hau ya samu gida mai kyau ya shiga shine walmar'u shi mutum mashgufin abun soyantarwa ne bi atrafi da ni'imomi guda ɗaya a ce tarafu nan ce atraf shine ni'ima atraf kuma jam'in su allazi min zati wanda suke daga zatin sa mana wanda zai ci a daɗi kuwa an karibin shi kuma a kusa murtadi mai mutuwa ne wa mudayyiqun ma laysa yabraku da'iman ma'ahu ala marril wujudi sarmadi wa mudayyiqun shi kuma sai gashi mutum shi da ake so yi guzuri wa mudayyiqun amma sai mutum ya zamto mai tozartar da ma laysa yabrahu da'iman ma abinda laysa yabrahu bai kasance zai zauna da'iman a dawwama ma a tare da shi eh wa mudayyiqun yana yana tozartar da ma laysa yabrahu abinda ba zai rabu da shi ba da'iman har abada hiru shi ruhi shine abinda mutum ba zai rabu da shi har abada ba sai gashi yana wulakantar da abubuwan suka shi da suka shafi ruhi yana gina gangar jiki shine wa mudayyikun sai gashi mutum yana tozartar da ma laysa yabrahu abinda bai kasance zai rabu da shi ba da'iman har abada ma a huta da shi alamar rilujudi wujudi a bisa shuɗewar zamaninnika a sarmadi har abada. Kal'airi laisa lahu bi shay'in himmatun illa qtida mal qadr bi hawla al mizwadi to anan ma baga babban challenge duk wanda yace shi ba ruwansa da ɗariƙun sufaye shi ba ruwansa da gyaran zuciya ba ruwansa da gyaran ruhi shi kawai ya samu abin da yake gani a zahiri kawai shi zahiri yake gani yake cewa to kal'airi shi irin wannan mutumin kal'airi kamar raƙumi kamar kamar jaki ne laisa lahu bi shay'in himmatu laisa lahu himmatu ba shi da wata himma bi shay'in cikin wani abu illa qtidamul qalam eh illa qtidamul qadbi sai dai kawai ya tauna kara haulal mizwadi daura da haulal mizwadi a gefen cirkinsa shi babban abin da ya damu jaki ya ci abinci ya koshi ya yi jima'i shi kenan to duk mutumin da ya zamto ba ruwansa da ɗan ko sufaye ba ruwansa da ɓangare abin da ya shafi gyaran zuciya to ga jaki shine ɗan uwansa sai ya ce kal'airi kamar jaki ne laisa lahu bi shay'in himmatun ba shi da wata himma illa qtidamal qasbi sai dai ya tauna kara haulal mizwadi a gefen a gefen turkensa wa yahalla musharrafu lil kasil mujallihi wa muzallil wa muzilli zi sharafin asilil aqadi wai hal musharrifi waiha eh waiha Allah sarki eh waiha Allah sarki al musharrifi wanda yake ɗaukaka lil kasisi makaskancin abu mujilli yake kirba wannan abin da yake makaskanci ne Allah sarki da irin wannan mutumin bai san rayuwa ba shine waiha Allah sarki al-musharrifi wanda yake ɗaukakawa lilkasisi abu marar daraja mujillihi kuma yake girmama abin da ba shi da daraja kuma bayan haka wa muzilli sai yake kaskantar da zisharafi abin da yake ma'abocin daraja al-asili wanda darajar tasa ta asali ne al-aqadi kuma wanda darajar tasa take tabbatacciya ne Allah sarki wanda yake haka yana girmama yana darajta yana ɗaukaka abin da yake yi mara daraja kuma yana kaskantar da mai daraja kamar dai wannan misalin wanda ya ce ba ruwansa da ɗarikun sufaye ba ruwansa da abin da ya shafi ɗarika shi kawai shi zahiri to a wannan baitin abin da yake nufi kamar a suna ba da misalin ɗan ƙwaya ɗan ƙwaya ne zai tafi noma zai tafi noma goyonsa sai ce to ya kamata a samu wasu abubuwa a sha ya samu wasu ƙwayoyin sai zuba saboda ya sake samun ƙarfin gwiwar da zai yi noma sai da ya tafi gona saboda tsabar ya shawu ya je noman gyaɗa in ya samu gyaɗa sai ya girbe ta da fartanya idan ya samu tafasa sai ya tara mata ƙasa sai ya nome tafasa ya gyara sai ya tara mata ƙasa duk inda ya samu kuma gyaɗa sai ya girbe ta haka ya ta ya nome gyaɗar tas na gonarsa kuma ya gyara tafasa ya tara mata ƙasa to yaya kake gani da zaka lissafa shi to haka duk wanda ya ce ba ruwansa da al'amuran gyaran zuciya to shine waiha Allah sarki al-musharrifi wanda yake ɗaukakawa lilkasisu ga abu makaskanci abin da ba shi daraja ke ta ɗaukaka shi mujillihi kuma yake ta girmama wannan abin da ba shi daraja da daraja wa muzillizi sharafin amma sai yake kaskantar da abin da yake ma'abocin ɗaukaka al'asili ɗaukakar kuma ta asali al'aka'adi wacce take kuma matabbaciya wadda ba za ta gushe ba wa fi ziman huwa lis sadaqati ka'inun wa ku'uni zilwuddil safiyil atlidi shi ma waihan nan ita take aiki waiha Allah sarki eh wa hafizi Allah sarki waiha Allah sarkin wa hafizi wanda yake kiyayewa man huwa ka'in ga wanda yake maha'inci ne lissadaqati ga abota Allah sarkin wanda zai dauki makiyinsa tibran a matsayin masoyi shine wahafiza Allah sarkin wanda yake kiyaye ka'inun mutumin da yake maha'inci lissadaqati ga ga abota wa ka'uni zilwutti kuma bayan hakan Allah sarki bayan yana ɗaukaka wannan mutumin maha'inci wa ku'uni sai kasance mai yawan ha'intar zilwuddi ma'abocin soyayya as-safi wanda yake masa soyayya tatacciya dan Allah al'atlaji kuma yana masa soyayya ce wacce take dawwamammiya sai zan kuma yana yana wannan din sai yana yana yana ha'intar sa ai Hausawa ma sun ce wai san wani koshin wahala Allah sarki wanda yake irin wannan rayuwa shine dai wanda yake ba ruwansa da ɗabi'un sufaye ba ruwansa da gyaran zuciya wale in horan hisanan kurradan uraban bi azmin turabir mudawwadi wani bayi'in shi ma Allah sarki wani bayi'in wanda yake sai da huran ‘yan mata masu kyawun ido, hisanan wanda suke kyawawa, kurradan wanda suke masu yawan kunya, kurradan masu yawan kunya, damar laraba suna cewa kari da mar'atu ma'ana mace ta ji kunya kenan mai kunya, kurradan wanda suke masu yawan kunya. oraban wadda suke masu tsananin soyayya da ga mazajensu amma duk da haka sai ya sayar da wannan mata da suke da wannan siffofin huran farko masu kyawawan idanuwa ne idanuwansa gada-gada masu kyau kisana kuma kyawawa ne kurradan ko masu yawan kunya kaga siffa uku kenan oraban ko masu yawan soyayya ga mazajensu shi yasa ƙura ce uruba na turaba kaga siffa hudu amma duk da haka sai ya je ya sai da su bi azmin sai ya sai wani kashi mudawwaji mai tsutsa fitura da a cikin ƙasa bayan kashin ma ya tsufa har ya yi tsutsa ka sayar da wannan kaje ka sayo kashin kaga ai lalacewa ta kai ko to haka duk wanda ya rabu da hanyar gyaran zuciya to duk abin da ya kama to wannan abin ba mai tabbas bane shi wannan gyaran zuciya hanya tafiya tafiya zuwa ga Allah to ita ce dawwamammiya wallahu ta'ala alam